أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشك السيد إبراهيم النياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون muna cikin ayar amma mun karanta bangare a wani yanki na ayan inda za mu tashi a yau za mu tashi wa atai na isa ibn maryam albayyinati ne nan za mu tashi Allah subhanahu wataala ya ce wa atai na isa ibn maryam albayyinati mun baiwa isa dan maryam shine annabi isa dan maryam mun bashi albayyinati hujjoji mun bashi dalilai da hujjoji sannan kuma wa ayyadnahu mun karfafi annabi isa kawai na mun karfafe shi bi ruhil qudus da malaika jibrilu shine jibrila malaika jibrilu jibrilu yasiru yana tafiya ma'ahu tare da annabi isa haitu sara duk inda annabi isa ya tafi malaika jibrilu yana tafiya da shi walau sha Allah da Allah ya so hadan nasa jami'a da sai Allah ya shirye da mutane dukkanin su da Allah ya ga dama ba za a samu wani kafiri ko daya a duniyan nan ba da duk mutanen duniya sai su zama musulmi ne to Allah ba haka ya so ba ba haka ya tsara ba ba haka ya ga dama ba sannan kuma maqtatal allazina min ba'dihim hakanan da Allah ya so da waɗanda suke zo bayan manzanni da ba su yi yaƙe-yaƙe ba ba da rusul shine bayan manzanni min ba da ma ta tukumul bayyinatu bayan hujjoji da dalilai sun zo musu da ba su yaƙe-yaƙe a junansu ba listilafihim saboda saɓaninsu da suka yi wata lili ba abihim baban da inda sashi ke ce ke batar da shashi shashi ya ce ma wani batacce ne shashi ya ce ma wani batacce ne duk wannan haka Allah ya so a yi kuma hakan ake yi walakin ikhtalafu sai dai mutane sun yi saɓani ne lima shi'ati saboda ganin dama Allah saboda son Allah haka Allah ya so faminhum man amana a cikin mutane akwai wanda ya imani mumini kenan musulmi tabbata ala imani wanda ya tabbata akan imanin shi wa minhum akwai daga cikin mutane man kafar wanda ya kafirce ya zamanto kafiri kan nasara kaman kiristoci sune nasara ba da almasihi bayan tafiyan annabi isa kiristoci bayan tafiyan annabi isa sun bar addinin annabi isa suka kakkage abubuwan da suka kaga suka rarrabu kashi kashi wasu su ce isa Allah ne wasu ce isa ɗan Allah ne wasu ce a'a ba ba a'a ɗan Allah ne a'a Allah ne a'a ɗayan Allah ne guda uku shi Allah ne Maryam Allah ne Allah Allah ne Trinity kenan to haka ne suke da sabani a ga a tsakanin su bayan tafiyar Annabi Isa duk suka samu wannan sabani amma Annabi Isa bai zo da komai ba face tauhidi irin yadda annabawan da suka gabace shi suka zo da shi walau sha Allah da Allah ya so maqatatalu da basu yaƙi yaƙi a tsakanin su ba ta'akidin wannan karfafa magana ne walakin Allah sai dai shi Allah ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da ya nufi ne kawai min tawfiqi man sha'a ta hanyar yin gamdakatar ga wanda ya so wanda Allah ya so sai mai gamdakatar ga ya zama mumini mai cikakken imani wa khizlani man sha'a da tabar da wanda ya so wanda Allah ya so kuma sai ga ya tabar da shi ya sanya shi a cikin asara Allah subhanahu wataala ka sanya mu dawwama akan shari'a Allah ka kiyashe mu tabewa don alfarma annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, ya ayyuhal lazina amanu, ya ko waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya, an fi ku rika ciyarwa min mara zakanakum na daga abubuwan da muka azurta ku da shi, zakatu mana ku rika ba da zakan shi. Ku rika ba da zakan abin da muka azurta ku da shi, min kabali ayyati yaumun kafin wata rana ta zo. Menene siffan wannan ranan? labai'un fida'un babu fansa a wannan rana wani ba zai iya fansar wani ba uba ba zai iya fansar ɗansa a wajen Allah ba subhanahu wataala ɗa ba zai iya fansan uban shi ba mata ba za ta iya fansan mijinta ba miji ba zai iya fansan matar shi ba fihi a wannan rana wala kullatun babu abokantaka sadaqatun babu wata abokantaka tamfa'u wanda za ta yi amfani a ranar alkiyama babu wata abokantaka da za ta yi amfani sai dai abokantaka ɗaya akwai abokantaka ɗaya da za ta yi amfani wanda alkur'anin da kansa ya gaya mana cewa al'akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqina abokai abokai aminan juna ranar tashi alkiyama makiyan juna ne sai waɗanda suka haɗu akan tsoron Allah yawa abokinka da kuka haɗu da shi a harkar Allah Allahumma saboda zuwa makaranta ne sai kuka haɗu da shi kun haɗu da shi a makaranta ne ko kun haɗu da shi a masallaci ne ko kun haɗu da shi a wani aiki ne da ya shafi aikin alkhairi kuma kuka ci da gaba da abokantaka da aminantaka cikin sha'anin Allah cikin girmama juna don Allah cikin mutunta juna don Allah zai iya amfana ka ranar tashi alkiyama kai ma za ka iya amfanan shi da wala shafa'atu babu ceto a wannan ranan bi gairi iznihi idan ba Allah ne ya izini ba yawa in ba da izini ba to ba wanda ya isa ya ceto a wannan rana wa zalika al-yawmu to wannan rana da ake taimana ake taimata wannan kirarin yawmul qiyamati ita ce ranar tashin alkiyama ita ce ta ranar tashin alkiyama wal kafiruna kafirai billahi wannan suka kafirce ma Allah aw bima farada alaihim ko suka kafirce ma abinda Allah ya farlanta musu humu zalimuna waɗannan su ake kira azzalimai su ne azzalimai su kafirai al-kuffaru kafirai humu zalimuna su ne azzalimai Ƙalal ulama'u, malamai suka ce, Alhamdulillahi mun gode ma Allah, lamma lam ya kul a lokacin da Allah bai ce, Azzalimuna humul kafiruna ba, da Allah bai ce, Azzalimai su ne kafirai ba, bal sai ce, Alkafiruna humul zalimuna, a kafirai su ne azzalimai. Wannan na nuna da Allah ya ce, Azzalimuna humul kafiruna, to duk wanda ya zalunci zai iya zama kafiri kenan. amma sai Allah ce azzal kafirai su ne azzalimai ba azzalimai su ne kafirai ba to mun gode mu Allah bisa wannan faɗi na Allah subhanahu wataala adatul qur'ani al'ada alqur'ani al'ada alqur'ani idza zakara alqisasa idan ya ambaci kisoshi ya ambaci kisoshi ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza yazkuru al-ahkam sai kuma ya koma yana ambatan hukunce hukunce ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza wa yazkuru tauhid sai kuma ya koma yana ambatan maka tauhidi kadai ta Allah Allah shine mai kaza shine mai kaza dalili li'anna sabara saboda shi yin hakuri ala nau'in wahidin a bisa nau'i ɗaya kawai sabon yana da wahala ala bani adama ga 'ya'yan adam da Allah zai ta ambatan abu ɗaya zai ta ambatan abu ɗaya mutane za su iya kosawa hatta fil adimati har ma a abinci da muke ci ne yau da kullum ko ba gaba har a abinci shi wai ce yuhibbuna intika yuhibbuna lintiqala min da'amin ila da'amin za ga mutane suna son canjin abinci ko ciratuwa daga abinci kaza yau sai ka ce a yi maka ɗan gauda yake ko sunan shi ko gobe kuma ka ce kai shinkafa da wake za a dafa mun a gidan nan jibi sai ka ce a taliya za a yi mun da za ka aita yin wannan abincin ɗaya aita yin abincin ɗaya wata rana ma ba ka iya cin abincin ba zai gundire ka to shine min launin ila launin daga wannan launin ila launin zuwa wani launi zalika alassu indahum wannan yafi daɗi a wajen mutane ko ba ka ba to faja alqur'anu haka za sai alqur'ani ya zo da irin wannan salon ya ati bil kisasi zai zo maka da kisoshi ku dai jimin karanta kisoshin waɗanda a yanda aka yi da tsakanin ɗalutu da jalutu ko mun karanta mun karanta kisa waɗanda suka fita su dubbannai din nan suna gudun mutuwa to duk mun karanta waɗannan mun kuma karanta ainihin ahkam na abin da ya shafi saki da kome da waye duk mun karanta to haka qur'ani yake tafiya summa yati bil ahkami sannan sai zo da hukunce hukunce summa yati bit tauhidi sannan kuma sai zo da tauhidi ata bit tauhidi alqur'ani ya zo da tauhidi hadhihi a'zamu ayatin fil qur'ani wannan ayar da zamu karanta a yanzu wadda ta kunshi tauhidi ita ce mafi girman aya a dukkanin alqur'ani babu kamata babu ayar da ta shafi tauhidi kamar ta ƙalar rasul sallallahu alaihi wasallam an manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce adamu sayyidul bashari adam shugaban mutane ne wa ana sayyidul arabi ni kuma shugaba ne na larabawa wa ayatul kursi sayyidul ayati ayatul kursi ita ce shugaban dukkanin ayoyin da ke cikin alkur'ani kai tsaye da cikin ta za mu shiga wasalmanu sayyidu farisa salmanul farisi sahabin annabin nan mutumin farisa to shine shugaban mutanen farisa gaba daya wa bilalun sayyidul habashati bilal mai kiran sallah din nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mutanen habasha salmanu mutumin habasha ne ethiopia kenan sauraka shine shugaban mutanen habasha wal juma'atu sayyidul ayyami ranar juma'a ita ce shugaban raneku a waƙala manzala da ya ce afdalul ƙur'ani suratul baƙara mafificin abin da ya fi alƙur'ani shine suratul baƙara wa afdalu ayatiha ayatul kursi mafi girman aya a cikin suratul baƙara ita ce ayatul kursi ko ayatul kursi li'anna hadhihi al-ayata dalilin da wannan ayar ta fifici dukkan ayoyin alkur'ani ta dammanat ta kunsa mina tauhidi na kadai ta Allah malan ta tadamman ayatun gairuha abinda wata aya wadda ba ita ba bata kunsa ba fi 50 kalimatan cikin kalmomi 50 kalmomin ayatul ayatul kursi guda 50 ne kulluha fi tauhidi dukkan kalmomin suna magana ne akan tauhidi bainamal ikhlas bainamal ikhlasu a daidai lokacin da ya zama suratul ikhlasi ma'ana qul huwallahu fi khamsa asharata kalimatan kalma goma sha biyar ne ita fakat kadai ita ma qul huwallahu ta kunshi tauhidi amma kalmomin ta basu kai na ayatul kursi ba ko ayatul kursi ba kalmomin ta goma sha biyar ne kadai to
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو الألي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من نعم Allah ya ce, Allahu, Allah, alamun lizzati, wannan shine suna ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, hal ta'alamu lahu samiya haka aya ta jigwara ma? Shin ka taɓa jin takwara, takwaran Allah mai wannan sunan? Ba Allah bai da takwara na wannan sunan. Duk sunayen Allah yana iya ara halittar shi su, yana iya ba shi su saboda sunaye ne na sifofi amma Allah bai taɓa ba wa wani aran sunansa na Allahu ba. An ce wani mutum an haifa mai ɗa, saboda tsaurin kai da, da, da iya rashin mutunci sai ce ranan, ranan da zai mai hudu ba, sai mai hudu ba ya ce shi wannan ɗan fa Allah zai samu shi ranan bakwai. sai mai hudu ba da wani suna kafin ranar bakwai din kasa ta tsage da shi da ɗan da suka fada ciki Allah ya mayar da kasan kawai saboda mene alamun alal zati shine alami ga zatin Allah malamai suna da saɓani akai shin murtajili ne ko mushtaki murtajili ne ko mushtaki in aka ce murtajili shine sunan da dama ba ba tsago shi akai daga wata kalma ba dama haka yake haka aka ambaci Allah da shi tinintini ko Allah ya ambaci kansa da shi tinintini in ko aka ce mushtaki ne to wai an tsago shi daga wata kalma ne daga cikin kalmomin larabci malamai sun kai kawo malaman arabiya akan wannan to abin da dai ya tabbata shine sunan Allah na Allahu murtajili ne ba mushtaki ba ne yau ba abinda aka zago shi idan yau ya zo ya dace da wani tsari na larabci to tsarin ne ya zo ya samu sunan Allah a haka ba wai sunan Allah ne ya dace da shi a haka ba shi ya zo ya dace da sunan Allah saraka alamun ne alal zati alwajibul wujudi mai tabbaci mai wajibin samuwa mai wajibin samuwa nam wajibi nan da muke magana ba muna maganan wajibi ne na na na abin nan ba ba wajibi ma- ba muna maganan wajibi ne na shari'a ba a gane akwai wajibi na shari'a akwai kuma wajibi na hankali wajibi na shari'a ana magana ne a babun fikihu in aka koma shine wajibi a babun fikihu ana ganewa wajibi a babun fikihu shine ma yusabu ala fi'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi saboda su hukunce hukunce iri uku ne a a a dako daga tushe akwai alhukumu shar'iyyu akwai alhukumul adiyu akwai kuma alhukumul aqaliyyu hukunci na shari'a shine wajibi haramun mubahi ja'izi makaruhi hukunce hukuncen shari'a kenan sai hukunci na al'ada hukunci na al'ada shine a al'adance abu kaza in ya faru kaza zai faru kamar me kamar rabdu wujudin bi wujudin ko rabdu wujudin bi adamin ko rabdu adamin bi adamin ko rabdu wujudin bi adamin hada samuwa da samuwa wannan bisa al'ada ne kamar me kamar idan aka samu cin abinci za a samu mene ƙoshi kaga an hada samuwa da samuwa wannan bisa al'ada ne al'ada haka ta bayar idan aka ci abinci za a ƙoshi ko ba haka ba wannan hukunci ne adi ɗaura samuwa da samuwa bayan nan sai rabdu wujudin bi adamin hada samuwa da rashi idan aka samu cin abinci za a rasa mene za a rasa yunwa saboda wannan an ɗaure samuwa da rashi to wannan ne shine ake kira da alhukumu al'adi sai alhukumu al'akali shi kuma hukumul akali shi kuma yana kasuwa gida uku ne kowane ɗaya kuma yana rabuwa gida biyu ne abinda malaman tauhidi suke ce ma wajibi wajibi iri biyu ne wajibi iri biyu ne akwai al- a- akwai wajibi daruri akwai wajibi wanda yake kuma nasari sai mustahili shi ma iri biyu ne akwai mustahili daruri akwai kuma mustahili wanda yake nazari sannan akwai ja'izi laruri akwai ja'izi nazari mu fara da wajibi tun da shi muke magana a kai abin da ake ce ma wajibi bisa hankali dalili wato shi ilimin tauhidi yana magana da hankali sannan kuma yana magana da nakali al'aqlu wan naqlu dalili ana iya yin sabani tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko ba ka ba akan samuwar Allah da kuma sifofin Allah to shikenan idan kafiri wanda bai yadda kaman kafiri wanda yake cikin addahariyun yace maka bai yadda da akwai Allah ba kai kuma kana son ka kafa mai hujja da akwai Allah shikenan kawai ka kama ah ba Allah yace kaza a alqur'ani ba ah ina yadda da alqur'anin ballantana ka kafa mai hujja da shi sauraka a wannan lokacin zaka kafa mai hujja ne da mene da hankali sauraka shi yasa malaman tauhidi bangare biyu maturidiyawa da ash'ariyawa suke kafa hujja da hankali da kuma nakali amma hankalin yana bin bayan nakali ne ana fahimta to shi abin da ake ce ma wajibi kamar yadda na faɗa iri biyu ne akwai alwajibu daruriyu wajibi wanda yake kowa aka faɗa zai fahimci haka kamar misali na ce maka nawa ne rabin rabin biyu nawa ne rabin biyu ɗaya hankali ba zai taɓa yadda ɗaya ba shine rabin biyu ba kuma ana faɗa nan da nan za ka faɗa amma idan na ce maka nawa ne sulusun rubu'in goma sha biyu nawa ne sulusun rubu'in goma sha biyu sulusun rubu'in goma sha biyu amsa dai ɗaya ne shi ma amma sai ka yi dogon tunani to wani shine wajibi wanda yake nazari wajibi nazari to Allah samuwar Allah wajibi ne hankali lafiyayye ba zai taɓa yadda babu Allah ba hankali lafiyayye ba zai taɓa yadda babu Allah ba sannan nassoshin alkur'ani kuma da nassoshin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana da akwai Allah subhanahu wataala cikin masu cewa ba Allah nan an taɓa yin muƙabala da wani daga cikin su da imamu ina jin abu hanifa ne yana yana can yana ta jira yana ta jira abu hanifa ya zo yana ta jira abu hanifa ya zo bai zo ba can da ya to da ya zo malam ya haka kuma muna ta jira ka ka zo baka zo ce kai ai ka bari kawai wani abun ban mamaki ne na gani ai na zo zan wuce ne kawai bakin kogin dikila kawai sai na ga wata bishiya katuwa sai na ga ta yi gabas ta yi yamma kawai sai na ga ta faɗi ta tumbuke ita da kanta ina kallanta ah kawai da na ga ta faɗi kawai sai na ga ta kama tsantsa ga kanta da kanta ta tsantsa ga kanta ta mai da shi katako mai kyau bayan nan kawai kuma sai na ga ta kama goge katakon ya yi kyau gunin kyau ita kadai da kanta can ba sai na ga kawai ta zo ta kama towa tana haduwa da kanta ba kusoshi na zuwa suna shiga jikinta suna shiga jikinta kawai shi naga ta zama jirgin ruwa sai naga ta ja kanta ta tafi ti ta je ta shiga cikin kogi kawai mutane sun zo sun shiga kawai ta ja su ta kai su gefe wannan kafin sai ce kai kai wannan wace irin ƙarya ne ka ce jirgi bishiya ta yi sai ce a yanzu dan Allah bishiya ba za ta iya yin kanta ba amma ka dubi saman nan duk girman ta ka ce ita ce kanta ka dubi ƙasar nan ka ce ita ce kanta to wannan hujji kenan misali na hankali kaga da yazo yana ce mai ai qala Allah ina roshi da wani qala Allah ya ma yadda da Allah ne ballanta la yadda da Allah ya aiko da wani to wannan kenan haka bak da hankali kaifin hankali to shine abin da suke kira da ilmul kalam to shi Allah wajibul wujudi alwajibul mai tabbatin samuwa almustagani an kulli ma siwahu shine Allah da ya wadata ga dukkan wanda ba shi ba Allah ya wadata ga dukkan wanda ba shi ba almuftaqiru ilaihi kullu ma adahu Allah da duk wanda ba shi ba kuma yake bukata zuwa gare shi duk wanda ba shi ba yana bukata a gare shi Allahu Allah wa huwa al-ma'budu shine abin bauta mawa bil haqqi da gaskiya la ilaha illa huwa babu ubangiji macancancin bauta da gaskiya sai shi la ma'budu bi haqqin babu abin bautawa da gaskiya fil wujudi a cikin samanmu illa huwa sai Allah al-hayyu rayayye ad-da'imul baqa'i mai madawwamiyar mai madawwamin tabbatuwa al-qayyum wanda ya tsaya tsayuwa wajen gyara sha'anin halitta ta sa almubalig wanda ya kai matuƙa fil qiyami cikin tsayawa bi tadbiri khalqihi da tsara halitta ta sa zakara Allah ya ambata anna Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah mai girma da ɗaukaka la ma'budu bi haqqin siwahu babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi wa hadha huwa tauhidul ammati wannan tauhidin amawa kenan eh tauhidin amawa kenan cikon gari wanda aka dan cika gari haka da su sai shi wuce a tauhidu shi tauhidi ala salasi maratiba yana kan martabobi guda uku ne lahu kishrun tauhidi yana da bawo bawo wala lubbun tauhidi yana da kwaya ana ganewa wal lubbu lahu lubbun aidan kwayar ita ma tana da kwaya dada isa zaka ji shi yana addu'a wala yaku kishrud dini hazza muhibbina balu lubbu lubbu lubbi mahababai Allah karka sa bawan addini ya zamanto shine rabanmu a addini a kwayan kwaya muke nema shine muke bukata ga yana shau zai gaya mana kamar haka lubbun lubbi kwayar kwaya ta tauhidi kuwa zaitun shine zaitun da Allah ya faɗa a can ayatul nuri allazi ya khruju min al wanda ake fitar da shi daga kwaya tauhidul amati tauhidin amawa shine la ilaha illallah amawa kenan la ilaha illa huwa amawa kenan li'annahum ghaibuna anil haqqi tabaraka wa ta'ala saboda su sun faku sun rabka daga barin Allah iya inda suka tsaya kenan wa tauhidul khassati la ilaha illa anta tauhidin khasawa ke bantattu shine la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah da annahum hadiruna ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda su suna halarta tare da Allah subhanahu wa ta'ala haza huwa lubbi wannan shine kwaya wa tauhidul khasatil khasati tauhidin ke bantattun ke bantattu an yafnau an anfusihim ta zamanto sun bace gabarin kansu ba sa ganin kansu fa yastami'una tauhida min al- min al-muwahhidi za su rika jin tauhidin ne daga mai tauhidin kawai na so in faɗaɗa so yanayin lokaci ne ba zai ba ni daman ɗauko in ce zan yi wasu rubutu ba amma dukkanin ah, kamar ibnu su ibnu taymiya ibnu qayyim al-jawziya duk sun yi magana akan waɗannan abin nan din. ibnu taymiya yi magana akan litta- a littafinsa mai suna al-ubudiyya ibnu qayyim ya kawo magana a cikin littafinsa na madarijus salikina wanda a karatu mu na ruhul adabi mun dan yi magana akan wannan an gane la ilaha illa ana shine tauhidin keɓantattun keɓantattu la ya takallamu in la ya takallamu inna ma kharaja tauhidu minhu ba shi ne magana da ke magana ba a kare wasa sai Allah ke tidda magana ta bakin shi kawai ana fahimta na dagal haqu ala lisanihi Allah ne ke magana a harshen ba wanda yake kai wannan matukar ya kare ya zama to bejin komai bejin kowa saboda shagaltuwarsa a Allah mutum ma yake ganin aljani ya rude ballatana fadar Allah ana ganewa ala lisani kama na daga ala lisani shajarati fi haƙƙin Musa kamar yadda Allah ya zantar da tauhidin sa ta hanyar bishiya a lokacin da ya kira annabi Musa cewa yayi wajejen jaribin du- jaribin duri ko yawa Mu- ah, Musa a ta shajaratan ya zai kemawa wajen bishiya fa kala ita ce inni ana Allah sai bishiya ta faɗi wannan kalmar a haƙƙinta na Allah ya tajalli a cikinta. ta Na'am, in kana alhaku, in dai Allah yanduku zai iya yin magana ala lisani shajaratin ta harshen bishiya, fa an yandika ala lisani bani Adam aula, yayi magana a harshen ɗan Adam to shine mafi dacewa. Wa ma'ana la ilaha illallah, ma'anan la ilaha illallah inda al'ammati nan wajen amawa, la ma'abu da bi haƙƙin siwa Allahi, babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah. Wa ma'ana la ilaha illallah, ma'anan la ilaha illallah inda al-muridina a wajen muridai la maqasuda bi haƙƙin siwa Allahi, babu abin nufi da gaskiya sai Allah. Li'annahum qasadul hadar saboda su halarar Allah suke nufi. Iza iza sadaku amma fa in sun yi gaskiya fi annahum la yaqsuduna ghayra al-hadarati cikin cewa ba sa nufin komai sai harar sai hadarar Allah. Fahum la maqasuda indahum illa Allah ba su da wani abin nufi sai Allah. Wa tauhidul wasilina ma- tauhidin wasilai waɗanda suka samu saduwa zuwa fadar Allah ma'ana la ilaha illallah indahum ma'ana la ilaha illallah a wadansu la mawjuda bi haqqin si wallahi babu wani abin babu wani samamme da gaskiya sai Allah subhanahu wataala hum yaquluna la illallah suna cewa babu wani samamme tabbatacce sai Allah subhanahu wataala kad alima kullu unasin masharabahum kowa ya san mashaye shi kowane mutum ya san iya matsayinsa ina ya tsaya وهذه الآية كاغا wannan ayan fiha zikrullahi sab'a asharata marratan an ambaci Allah cikin ta sau 17 baina zahirin wa damiri tsakanin zahiri suna zahiri ko kuma lamiri lamirin da zai koma kan Allah ga sunan shau zai lissafa mana ya ce Allahu la ilaha illa huwa hadha ismuhu huwa wannan sunan Allah ne alhayyu ismuhu shi ma sunan Allah ne alhayyu alqayyumu alkayyum sunan Allah ne la ta kuzuhu addamiru aidun ilaihi da yake la ta kuzuhu wannan hudun da ya sake koma zuwa ga Allah ne sinatun wala naumun la- eh, cewa bacci baya rukon Allah ko ah, gyagyadi baya rukon Allah ko bacci lahu ma fis samawati abin da ke cikin samai nashi ne kaga lahu hudun ya sake koma zuwa ga Allah ma fis samawati wa ma fil ardi ah, abin da ke sammai da kasai ah, ga na Allah ne addamiru aidun ilaihi lamirin ya koma zuwa ga Allah da Allah ce man zallazi yashfau inda hu waye zai yi ceto a wajen Allah addamiru wannan hudin da aidun ila Allah tabaraka wa ta'ala ya sace koma zuwa ga wajen Allah illa bi iznihi sai da izinin sa hidin nan ya sace koma zuwa ga Allah ya alamu ya sani ma'anan ya alamu dinnan fili ne mudari'i wanda akwai fa'ili damiri mustatiri a bayan shi wanda zai zama huwa shi ma ya sace koma zuwa ga Allah ma baina aidihim abin da ke tsakanin gaba gare su wa ma kalfahum da abin da ke bayan su wala yuhiduna bi shay'in min ilmi ba sa kewayewa da wani abu na daga ilmin Allah hidin na ya sace koma zuwa ga Allah aidun ila Allah tabaraka wa ta'ala ya sace koma zuwa ga Allah illa bima sha'a sai ga abin da Allah ya so Allahu shi ma nan sha'a din akwai huwa wanda zai sace koma zuwa ga Allah wasi'a kursiyu samawati kursiyunsa ta yalwaci samai kursiyu hudin nan ya sace koma zuwa ga Allah wal arad da ƙasa wala yauduhu baya nauyayen shi kudin shi ma a'idun ilai ya sake koma zuwa ga Allah hibzuhu ma kiyaye su fa'ilul masdari fa'ilin da ke cikin wannan masdarin damirun shi ma damiri ne mustatirun boyayye a'idun ilai ya sake koma zuwa ga Allah wa huwa huwa dinnan shi ma dai ya sake komawa ga Allah al aliyu sunan Allah ne al'azimu sunan Allah ne hadhihi sab'ata ashara isman lillahi fi ayatin wahidatin wannan suna kenan guda goma sha bakwai na Allah a aya ɗaya la yujadu fil qur'ani shi wace ba za ka taɓa samu a cikin alqur'ani ba illa fi ayatul kursi sai a ayatul kursi kadai fali haza saboda wannan ne ja'at tazo a'azamul ayati tana mafificiyar aya a'azamul ayati zai fi kyau a karanta shi da damma wannan a'azamu din sai zamanto a khabarul mubtada ma'ana hiya a'azamul ayati ko ayati ita ce mafi girman ayoyi a alqur'ani at-tafadulu laysa illa fi haqqi Allah tabaaraka wa ta'ala fifiko yana samuwa ne a haƙƙin Allah to ayatul kursi ta fi ayatul kursi ta fi fici ko ta aya ne saboda jinginuwar ta zuwa ga waɗannan sunaye na Allah sai anan shau yake cewa a fi janibillahi التفاضل ليس إلا في حق الله تبارك وتعالى في جانب الله في في كو cikin janibin Allah bai kasancewa sai cikin sha'anin Allah subhanahu wataala saboda haka man arada an yufaddil an yufaddilana duk wanda yake so ya fifice mu ko ya san fifiko bigairillahi ba daga Allah ba yake so ya fifita mu an yufaddilana duk wanda yake son ya fifita mu bigairillahi ba da Allah ba falliya akus fadlahu ya karbu falalansa ba maso alhayu Allah ne rayayye addaimul baqa'i mai madawwamiyar dawwama mai madawwamiyar dawwama alqayyum wanda ya kai matuka almubaligu ya kai matuka tilkiya mi cikin tsayawa bi tadbiri khalqihi da tsara halitta ta sa hazanil ismani waɗannan sunayen guda biyu wasafa Allah tabaraka wata'ala sun sunfanta Allah madaukakin sarki lam yaqum an wasfan siffantawan da lam yaqum bihi gairuhuma ba a samu wani suna wanda ba su wanda ya siffanta Allah da waɗannan sifofin min al'asma'i na daga sunaye, wallahu, Allahu dinnan huwa azamul asma'illahi a tis'atu wa tis'ina, shi ne mafi girma a sunayen Allah guda tasa'in da taran nan. Fata jidu kullasmin za ka samu kowane suna yudafu ilaihi ana raba shi zuwa ga wannan sunan na Allah ne. Wa huwa shi ga sunan la yudafu ilasmin shi ba a raba shi zuwa ga wani sunan. تقول ذاك تي الرحمن إنك تي الرحمن سيك تي اسم من أسماء الله سناني لك سنان الله الرحيم سيك تي اسم من أسماء الله سناني لك سنان الله الحي سيك تي من أسماء الله سناني لك سنان الله القيوم من أسماء الله القيوم سناني لك سنان الله وكل كلمة كوة كلمة لك سنان كلمة من الله ربتي أسكت منها حرفا كتر حرفي دي لك تكي أنغاني za a ma'ana ha ma'anar ta ya lalace ba za ta yi ma'ana ba yanzu misali ɗauki sunan sunan a ɗauki sunan ka umar ba akwai ainun ba da mimun da ra'un to cira ainun ɗin kawai mar me kenan babu ko ko ka cire mimun ɗin ba zai ma'ana ba ur ur to me kenan ko ur me kenan cira ra'un ɗin kuma me kenan duk sunan da ka cire mai harafi ɗaya ka lalata shi ba zai ma'ana ba ana ganewa tabqa bila ma'anan illa hadhihi alkalimati sai sunan Allah duk harafin da ka cire sai ya bada ma'ana wannan sunan na Allah in asqatal alifa baqiya lillahi Allahu ake ce aigo idan ka cire alifun din to zai koma lillahi ya bada ma'ana ko bai bayar ba ga yana ma alqur'ani lillahi ma fi samawati wal ardi an ji wannan wa in askattar lamal ula to bayan alifin din sake cire lamun din farko idan ka cire bakiya lahu zai koma lahu lahu me kenan ga shi Allah din dai shi ma yazo da alqurani lahu ma fis samawati wal ardi har ila yau wa in askattar lamal saniyata kai sake cire lamun da biyu me ya ragu ha yi ko bakiya hu shi ma hudun huwa Allah allazi la ilaha illa hu shikenan la ta'khudhuhu sinatun yangadi ba ta kama Allah nu'asun yangadi wala nawmun ko bacci kana min haqqil mubalaghati a haqqin mubalaga ya kasance a ce ne ayyu kula ya ce la ta'khudhuhu nawmun wala sinatun yange bacci ba ta kama shi ballanta na yangadi to sai dai walakin bidayatin naumi annu'asu farkon bacci ai gaggadi ne ko to fala ta'khuzuhu sinatun min babi aula naumun gaggadi baya kama Allah to ballantana bacci la yanamu Allah baya yin bacci wala yanasu baya yin gaggadi yuhuka an samo hikaya annan Musa annabi Musa dai alaihi salatu wassalam kira Allah da aminci su tabbata gare shi khabara lahu yawman ya darsa a zuciyar shi wata rana hal ya namu rabbuna wai ubangiji mu ko yana dan yin bacci kuwa wannan aiki Allah Allah na dan samu yayi bacci kuwa yana darsa haka faja'ahul malaku sai wani mala'ika ya zo mu mala'ika ya zo mu annabi Musa fa arakahu salasa layalin mutawaliyatin ya hana ma annabi Musa bacci dare uku a jere da daddare bai bacci ba da rana ma bai ba da daddare bai bacci ba da rana ma bai ba da daddare bai bacci ba da rana ma bai ba har sai da aka samu dare uku lam yazuqin nawma bai dadana bacci ba wa ba da zalika bayan nan bayan an samu kwana uku da dare da yini Musa bai bacci ba ata bi qarurataini mamlu'ataini ma'an sai ya zo ma annabi Musa da kwalabe guda biyu an cika su da ruwa sai ce to amanatun indahu sai ce to wannan amana ne ka aje mana ya hafazu huma ka dan kiyaye mana su da Allah kar su fashe sai aka ba da su a hannun Musa fasara yana asu sai Musa ya fara gaggadi wa tadribul qaruratu ala al-ukra sai kwalbar wannan ta bugi wannan wannan ta bugi wannan wayan asu Musa yana gangadi hatasta ga raƙahu annaumu har dai bacci ya ciki da Musa mana ya ya girjayi annabi Musa fata kassarat zujajata ni kullum kwalaban gaba ɗaya duk sai suka fashe ruwan ya zube lamar sai kaza yayin da Musa ya farka wa dadal qarura ta ni kasarat ko kusirata jami'an an kare an fasa su duka biyun au hallahu ilai sai Allah ya mu Musa wahayi anta allazi numta to kai gashi yanzu kayi bacci adjasta an hirzi qarura tani ka kasa kiyaye kwalba guda biyu ana allazi ahfazu samawati wal arda ni nake kiyaye sammai da kasai wal arsha ni nake kiyaye al arshi wal kursiyya ni nake kiyaye kursiyu wa ma tadammana da abinda suka kunsa min al khalqi na halitta kaifa ana mu yaya zan yi bacci kana wahidun min as-salihina wani bawan Allah daga cikin mutanen kirki ya kasance ishtara abdan ya sai bawa shi kenan da ya sai bawa ya kawo bawa gida wal abdu min al awliyai bawan yana cikin manyan bayin Allah ne ashe waliyai falan mata ashu yayin da suka ci abincin dare lam yabqa inna illa naumu ba abin da ya saura sai dai su bacci kawai qala lahu sai ya ce ma bawan afurish li firashi hata anama ka shimfiɗa min je ka shimfiɗa min shimfiɗa na je in zube kuma in dan yi bacci qala lahu sai bawon ya ce mai ya sayyidi ya sayyidi a laka sayyidun ya kai shugaba na kai kana da shugaba kuwa bawon ya ce tambayan wannan mai gidan nashi qala lahu sai mai gidan ya ce na'am i qala sayyiduka ya nama sayyiduka nama to shugaban naka yayi bacci qala sai wannan mai gidan ya ce mai la sai ni la ya namu a'a ainihin shugabana baya bacci Allah ne shugabana baya yin bacci kala sai bawan ya ce mai ala tastahayi an tanama qabla an yanama sayyiduka yanzu ba za ka ji kunya ka je ka kwanta ka yi bacci kafin a ce shugabanka ba ya kwanta ya bacci ba to tunda shugabanka bai bacci ko ba za ka ji kunya kai ka je ka kwanta kai ta jefar da munshari kana tsaleba ba ya kamata ka ji kunya to da ya gaya mai haka yana gaya mai haka ya ce har za layin cin wannan bai kamata ba fa'a ta ƙahu sai ya tashi ce wannan babba ne cikin bayan Allah wa kana tilmizani an samu wasu almajirai guda biyu wasu muridai ya talifani suna kaiwa komo wajen wani shehi muridun ya ƙulu lil'akar ɗayan muridi yana ce ma ɗayan koko auke yakhtalifani suna sabani afwan wa kana tilmizani yakhtalifani wasu almajirai guda biyu sun kasance suna sabani muridun yaqulu lil akhar daya muridin yana ce ma dan uwan shi annawmu afdalu min al yaqazati bacci yafi ka kasance a farke barci yafi farkawa ka kwanta kai baccin ka yafi ga hujjar shi yace li annan na'ima la ya'ti Allah tabaaraka wa ta'ala bai bacci baya saban Allah ko kana bacci ya zaka kai sabo والآخر يقول شكما دان ينا تمي لا al-yaqazatu afdalu jiddan gaskiya farkawa ta fi bacci li'annaka ma dumta fil yaqazati saboda kullun in kana farke takunu arifan billahi to kana sanar da Allah bai barci ko ya rafkana wa taqduru ala zikrillahi kuma kana da ikon ka ambaci Allah wan na'imu la ya'rifu Allah bai barci ko bai ma san Allah ba la ya'rifu shay'an bai ma san komai ba to shikenan fataha kama inda shekhi sai suka kai ƙara suka nemi a yi musu hukunci a wajen shehinsu kala ahaduhuma sai ɗayan ya ce ana qultu inna nauma afdalu ni na ce barci ya fi farkawa li'anna na'ima la ya asi saboda shi mai bacci baya sabo qala al-akharu sai ɗayan ya ce ana qultu inna liyaqazata afdalu farkawa ya fi bacci li'anna liyaqazana yakunu ya'rifu Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi farkake yana sanar da Allah kuma zai iya ambaton Allah maɗaukacin sarki faƙalar shekhu sai shehin ya ce musu amma an tallazi ƙulta innal ya ƙazata a fudalu kai da ka ce farkawa ita ce mafificiya mina naumi daga bacci fa hayatuka khairun min mautuka rayuwarka ta ce alkhairi daga mutuwarka wasa kasa anil akhari sai shuru bai ce ma ɗayan komai ba sai shehu ya fasara abin da yake so ya ce sai ya ce ulima ma qila lahu to an san me ya ce mishi me ya ce mai mautuhu khairul lahu shi wannan da ya ce bacci ya fi farke mutuwar shi ta fi ta fi a ce yana farki yan uwa mazaje ba su yanke fagagen da suka yanke ba sai da nisan tabbaci da raya darare malamu shekul islam shi ibrahim inyas radiyallahu anhu a kaka ka fasanin rayuwarsa baccin awa biyu yake a rayuwarsa yana bacci ne tsakanin azahar da la'asar iyakan baccinsa kenan daga azahar zuwa al'asar iyakan baccinsa kenan na awa biyu kuma idan wani abu ya bujuro ba a yi ba na wannan awa biyu ma'ana tsakanin azahar da al'asar ɗin sai wani abu ya bujuro ya hana baccin shikenan an shafe shi ba za a ce za a rama a wani lokaci ba sai dai gobe kuma daidai wannan lokaci radiyallahu anhu Allah Allah ya ba mu ikon kwatanta su ci gaba da fassara na ayatul kursi lahu ma fi samawati abin da ke cikin samai dinnan Allah ne wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai mulkan wa khalqan wa abida mulkin sa ne bayin sa halittar sa ne kuma bayin shi ne wal mulkiyatu tunafil bunuwata mallakar abu ta kore a ce kuma kai a ta kore biyauci saboda Allah ba shi da ɗaraddi ake mawa Yahudu da Nasara ta kore biyauci Allah ba shi da ɗa man zallazi ya shafau inda wane ne zai yi ceto a wajen Allah ai ba wani wanda ya isa ya ceto a wajen Allah la ahada ya shafau inda hu babu wani mutum ɗaya da ya isa ya ceto a wajen Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah lahu ga wannan mutumin ya alamu Allah yana sanar da ma baina aidihim abin da ke gaba gare su alkhalqi sune halitta wa ma khalfahum da abin da yake bayan su min amrin dunya wal akhirati na al'amarin duniya da lahira wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi ba sa kewayewa da wani abu na daga ilimin Allah su bayi la ya'lamuna shay'an ba su san komai ba min ma'alumati na daga ilmomin Allah illa bima sha sai abinda Allah ya so an yu'allimakum ya sanar da su bi akhbarur rusul ta hanyar manzanni su bada labari wasi'a kursiyyu hus samawati wal arda kursiyun Allah ta yalwaci sammai da kasai kila aka ce a haɗa ilmuhu bihima ilimin Allah ya kewaye sammai da kasai wakila mulkuhu wani kaulin aka ce mulkinsa wakila aka ce a'a alkursiyu nafsuhu wannan kursiyu nashi wannan kujerar mulkin mustamilun alaihi ma ta kewaye duniya da lahira sama da ƙasa li azamati saboda girman shi li hadisin saboda wani hadisi da yazo annabi yake cewa masamawatu sabu sammai bakwai ba su zamo ba fil kursi da zaka dora su akan alkursiyu illa ka da rahima sab'atin ba su wuce ka ɗauki dirhamomi guda bakwai ba ulkiyar fitursin ka ɗauki irin kantamemiyar abin nan garkuwa garkuwa irin wanda ake kare kai da ita a fagen yaƙi wanda za ga ta rufe kusan ta rufe mutum gaba ɗaya haka to bai fi ka ɗauki dirhamomi guda bakwai ka ɗora akan katuwar garkuwa ba irin yanda in ka ɗauki sammai da kasai ka sa su a cikin alkursiyun Allah wala ya uduhu la'a yus'iluhu ba kuma ya nauyayen shi hibzuhuma kiyaye samai da kasai din ay samawati ay hibzuhuma ay samawati wal ardi sune samai da kasai wa huwa al aliyu Allah shine madaukaki fauka khalqihi saman halittarsa bil qahri ta hanyar rinjaya al azimu mai girma ayil kabiru mai girma hazihi hiya ayatul kursi wannan ita ce ayatul kursi qala rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki mai tsira Allah da aminci su tabbata a gare shi ya ce man dama ala ala zikiri ayatul kursi duk wanda ya dawama a bisa karanta ayatul kursi dubara dubara kulli salatin bayan kowace sallah la yamna la yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut la yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba saboda bayan kowace sallah ana karanta ayatul kursi kafa daidai wa qala manzala ne sake cewa idza awaita ila firashika in ka taro zuwa makwancinka zaka kwanta wa qara'ata ayatul kursi ka karanta ayatul kursi hafizaka Allah min ash-shaytani Allah zai kiyaye ka daga sharrin shaytan wa hafiza man ma'aka fil baiti Allah zai kiyaye wanda yake tare da kai a cikin gidan wal buyuti haulahu da dukkanin gidajen da ke makotaka da kai Allah zai kiyaye su wa kana sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki mai tsirala da aminci ya kasance ma'aiki mai tsirala da aminci su tabbata gare shi ya kasance taraka tamran a taraka tamra sadakatin ya bar dabinon sadaka an kawo dabino na sadaka sai annabi ya bar shi inda abi hurairata a wajen abu hurairata ya ce ka ajiye mana shikenan huwa kazinu abu hurairata ne mai gadin dabino falan ma ja allailu ya inda dare ya zo da kala shaksin kawai sai ga wani mutum ya shigo ya sirku yana satar dabinan ya sirku minhu yana sata daga wannan dabinan ta kaza hu abu hurairata sai abu hurairata ya kama shi ya ce barawo zo nan fa qala lahu sai mutumin ya ce mai billahi dan Allah utrukni ka bar ni wala a'udu ba zan dawo ba kai hakuri ka bani ba zan dawo ba fa atar rasul sallallahu alaihi wa sallam sai abu huraira ta zo wajen manzan Allah sabahan da safe faƙala lahu sai manzan Allah ce mai ya aba huraira ta ma fa'ala asiruka be kaga kawai kai tsaye kanka ce mana manzan Allah bai san gaibu ba yana zuwa manzan Allah ya ce mai abu huraira ta wanda ka kama jiya ya kuka yi da shi ne ya kuka yi da kaman manka na jiya kala ya ce a hadani annahu la ya'uda annahu la ya'udu a hadani annahu la ya'udu ya mun alkawarin ba zai dawo ba ya rasulullahi qala sai manzo Allah ce amma innahu sayaudu a a zai dawo kaga nan ma dai karka ce ba manzo Allah bai san gaiba ba zai dawo wa fil lailatil qabilati lamma na asa abu hurairata raja'a a dare na biyu lokacin da abu hurairata ya kwanta barci sai wannan barawo ya sake dawowa wa arada an ya akuza min sadaqati yazo zai sake diban dabinan nan fa ka zo aidan sai Abu Hurairah ya sake kama shi wa qala lahu yace mai anta a'adaita ahadan ka ba da alƙawari annaka la ta'udu wa utta ka ce ba za ka dawo ba kuma gashi ka sake dawowa qala yace khallini wala udu ka ya hakuri ka sake ni ba zan sake dawowa ba fa khallahu sai ya sake shi sai ya kyale shi falamma asbaha qala lahu al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam da gari ya waye sai manzo Allah ya sake ce ma Abu Hurairah ta ya Abu Hurairah ta ma fa'ala asiruka me kaman banka na jiya ya aikata ya kuka da shi kala ce a hada ni annahu la ya udu ya sake min alƙawari ya rasulullah cewa ba zai dawo ba kala sai manzo Allah ce mai amma innahu sai udu a a zai sake dawowa zai sake dawowa wa fil lailatil muqbila ada a daren da ta sake zuwa sai ya sake dawowa ai daddada wa shara'a ya hasu ya zama to yana gaugawa yuridu an yasrika yana nufin ya saci wannan dabino din fa aka zo Abu Hurairata sai Abu Hurairata ya sace kama shi wa qala lahu yace mai anta ka'irun kai maha'inci ne kai maha'inci ne kullu yawmin kullu yawmin tudi ahadan kowace rana kana bada alƙawarin annaka la tarji'u wa tarji'u sha ba za ka dawo ba amma kuma ka sake dawowa qala lahu sai yace mai khallini ka sake ni ka bar ni wa anna wa ana uallimuka shay'an ni zan sanar da kai wani abu idza zakartahu muddin ka ambace shi hafi zaka Allahu minan shayadin Allah zai kiya ka daga sharrin shaydanu qala lahu sai ya ce mai to menene ma huwa menene wannan abun qala sai ya ce mai ayatul kursi ayatul kursi ce in dai ka karanta ta to Allah zai kiya ka daga sharrin shaydanu falamma asbaha yayin da ya wayi gari qala lahu rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya sake ce ma Abu Hurairata ya Abu Hurairata ya kai Abu Hurairata ma fa'ala asiruka me kamun manka na jiya ya aikata قال سيتي علمني شيئا يا سنردني وانا ابو قال يتي inni iza qara'atuhu cewa ne in na karanta shi qabla an-nawmi qabla an-nawmi kafin bacci ya hafazani Allah min ash-shaytani ya hafazuni Allah min ash-shaytani Allah zai kiyaye ni daga sharrin shaytan wa huwa ayatul kursi shine ayatul kursi kala sai manzo Allah ya ce amma innahu sadaqaka lallai abin da ya gaya maka gaskiya ne wa huwa kazubun shi ko babban makareci ne dan shaytan ne shaitan ne suka rika wannan abin da shi da abu huraira to da wannan ne maulana shehu tahiru radiyallahu anhu yake cewa ko shaitan ne ya koya mana dariƙar tijjaniya ya koya mana alkhairi shaitan ne ya ce kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illallah ya koya mana alkhairi ballantana jikan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to alhamdulillah mun zo na ba kai aya ba to nan to wa man zakaraha duk wanda ya ambaci ayatul kursi fi hajatin cikin wata haja bukata kenan gabara shau zai bayar adada salasimiatin adadin ɗari uku wa salasata ashara da goma sha uku adadin rusul gwargwadon yawan manzanni wa adada ahal badarin gwargwadon mutanen badar qadallahu tilkal hajata Allah zai biya wannan bukatan ayyan kana kowace irin bukata ce kuwa wa man qara'aha wanda ya karanta ta 50 maratan sau 50 qabla an-nawmi kafin ya bacci shafahu Allah Allah zai warkar da shi in kuma ba zai warkar da shi zai kiyaye shi min al-junun daga cutar hauka zakaru shawai ce sun ambata fi fada'il ya cikin falalolin ayatul kursi ashiya a kasiratan abubuwa masu yawa sai ai ta karantawa Allah ya dace da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin